الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن والاه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد yau laraba sha biyu ga watan almuharram hijira tana da dubu da ɗari hudu da arba'in da hudu wanda ya dace da goma ga watan takwas miladiya tana da dubu biyu da ishirin da biyu za mu shiga darasin hukam muna cikin hukumul midiyan ko hukuncin mabarci wanda ake bi bashi in ba ku manta ba mun rarraba su daki daki akwai wanda ana bin shi bashi kuma yana da abin biya kowa ya sani mun ce wannan ba saurarawa dole biya in bai biya ba hukuma ta dauki mataki a kan shi akwai kuma mutumin da shi musir ne dama musir shi ne mawadaci akwai kuma musir shi musir ba farin kuɗi amma akwai kadarori wannan kuma za mu ce ya kamata a saurara mar kafin ya siyar ya zo ya biya akwai kuma mu'udin wanda kwata-kwata shi ba shi da shi wannan kuma dole a saurara sirrin da Allah ya kore marfa in kana zuwa siratin fa naziratun ila mai ba sannan ko muka zo muka ce wa man alal amwali kan ada ko mutumin da ya kwanta akan dukiyar mutane gar an sani bai wuce satin nan ba ya karbi kayan miliyan ya karbi kaza kuma ya zo ya ce ba kuɗin kaga wannan ai kwanciya ai akan kuɗin mutane shi ma mun faɗi yadda za a yi da shi to yau kuma za mu yi magana akan wahaisu ma yujhalu halu man ulib wa ƙusidar kibaruhu bi ma ya jim to fa habsuhu mi ƙidaran nisfi shahari in ya kuni dainu ya sirar ƙadiri wa sijinu fi ta wasu ɗin shaharani wa bi ibu zaini fil kaɗiri sha'ani wa haisu ja a ƙablu bil hamili bil waji ma li sijin min sabili wasu yas'atul midiyani rahanan yuj'alu wa bai'uha alaihi la yu'ajjalu wa haqquhu ma zaka an yu'akhara بحسب المال لملقى يرى والحبس للملد والمتهم إلى الأداء أو ثبوت الأذن وليس ينجيه من اعتقال إلا هميل غارم للمال muka ce wa haisu yujahalu halu man fa in ba kuma ta ba na bayan ai duk mun halin su wannan mawadaci ya biya wannan yana da abin sayarwa a saurara in ya sayar ya biya wannan ba shi da shi kwata-kwata dole a saurara sayar da Allah ya kore mar wannan ya kwanta kan dukiyar mutane a kama shi a ita dukan shi a sa shi a kurkuku dole sai ya fitar da kuɗin ya biya to yau shi wannan mutum na biyar an jahilci halinsa kamar yadda yan kasuwan mu suke yanzu yanzu wani dan kasuwan sai ya shekara goma da karyewa ba wanda ya sani yana nan yana murgina waya karbi kayan wannan yayi waye waye ne ba mamaki kuma ƙarya ne yana nan da dukiyarsa ma ya za a yi mu gane to yau rikici ya faru shi kuma ya zama majihulul hal wa qusida iktibaruhu sai aka yi nufin a jarraba shi tunda ai kaga ba zai yiwu a yanke hukunci a kan shi ba tunda ba halin da yake ciki ba idan ya zamo matalauci ne kaga hamsul mu'siri zulmun idan kuma ya zama mawdaci ne kaga madulul gani kuma zulmun saboda haka yanzu ya zami ana bukatar a jarraba a tabbatar da cewa matalaucin ne a saurara mar ko modaci ne biya bima ya jib ta hanyar da ya wajaba to yanzu kai alkali an baka daman fa hafsuhu mi idaran nisfi shahari kana da daman ka kama shi ka galke shi a gidan kaso ya rabin wata shine mai kwana goma sha biyar ko wannan in ya kuni daini ya sirar kadari idan bashin ya zamo kaɗan ne yan kuɗi ne kaɗan ake bin shi aka ce ya biya ya ce bai da shi kuma a matsayin shi gashi nan an san yana harka ba mamaki din ya samu kariyar arziki babu ba mamaki kuma karya ne boyewa yanzu a kama shi a galke a yi sati biyu yana kulle in yana da shi ma za mu gane in bai da shi za mu gane a wannan kulle wanda kuma binciken da za a yi wasu yinu fito wasu ɗin shahara ne idan ko kuɗin tsaka-tsaki ne bai kai kuɗi mai yawa ba amma kuma ba kankanin kuɗi ba ne sai mu ce to yanzu tsare shi da za a yi wata biyu zai a gidan kaso wa bibu zaini linkin wata biyun shi yake tabbata fil kadiri sha'ani cikin kuɗin da yake mai yawa yanzu misali irin ainihin mai international business ne yana karɓo kaya na miliyoyi yana wayewa ana murgina yau gashi ana bin shi miliyan hamsin kuma ya ce bai da kuɗi kuma majhulul hali ne abin da ya faɗan nan ba mamaki da gaske ne ba mamaki kuma ɓoye waye to yanzu a nan wata hudu za a tsare shi amma fa duk wannan tsare-tsaren wahai su ja'a qablu bil hamili waye su duk yayin da kablu tun kafin a jefa shi a gidan kaso ja abil hamil ya zo da mai beli bil waji da fuska ya ce ranka daɗe kar a walar da shi yaushe ake son ganin shi alkali ya ce dama za mu rufe zuwa lokaci kaza ne sai ya ce na yi belin shi lokaci ni zan kawo shi to yanzu a nan ba daman galke shi dole a bar shi a waje sai a ci gaba da bincike shi ma a ba shi daman ya kawo shaidun cewa ba shi da shi in ya kawo abin da zai amfani kan lokacin za a yi amfani da shi in ko bai kawo abin da zai amfani ba dole a kama shi a garke shi eh daminul waji shine bil hamili lil waji dama ai lamunin kara uku ne akwai daminul mali akwai daminul waji akwai daminul dalabi daminul mali wanda ya ya tsaya kawai in lokaci kaza ya bai biya ba ni zan biya wannan daminul mali kenan ba ruwanmu da gudun shi kawai lokaci muke jira in lokaci ya gagara shi zai biya daminul waji kuma in lokaci ya yi ni zan kawo shi sai dai kawai matsala daminul waji yana zama daminul mali in ya gudu ni zan kawo shi lokaci yayi ina yake kan wallahi ai ban san zai mun haka ba wallahi yanzu dai naji sai an ce ka biya kuɗi kawai yawa ko ka kawo shi ko ka biya kuɗi yawa amma ba min dalabi shine wanda ba zai biya komai ba shi dama lokacin da aka zo wa ya tsaya mara ce to ranka ya dade na tsaya mar amma ba ni irin tsayawar ta bambanta da sauran tsayawa ce wani iri kace ni gaskiya ka san shi a zamani zai yiwu a neme shi a rasa amma ni duk makwancin shi a garin nan na sani duk inda zai je buya a garin nan na sani in lokacin yayi kuka neme shi ba ku same shi ba a zo a same ni a haɗa ni da ainihin jami'an tsaro ni zan je nemo shi to kai dama nema ka ce idan lokaci yayi aiki ya same ka rubiyan shagon ka shiga mota mu tafi mu je bulaburin bayanan mu je chaskon bayanan mu je kaza duk kuka gama gari da yawo ka sai ka ce to iya ilimi na ya kare shikenan dole a sauke ka ai gaba dama kai mai sunan kan da mi dalabi kuma kun yi dalabin ba a samu ba shikenan aikin ka ya kare yawwa to shine yace shi wannan wanda majhulul in ka lura wancan wanda ba majhulul ba an tabbatar da kuɗin mutane kwanta yace wa in ata bi daminin fadil ada ko ya zo da lamuni din sai dai in lamunin zai biya amma ba ruwan mu da lamuni waje tunda dama ai shi yanzu shi din muke so yanzu mu tatsi kuɗi a jikin shi in za ka tsaya mara dai ka tsaya mara kai ka ka kuɗin amma shi wannan tunda majhulul ne in zamil waje ya zo ma shi kenan ba hanyar da za a tsare shi dole a saurara wannan kenan wasil atul midiyani kayan kuɗi na wanda ake bi bashi idan aka tattaro ko aka zo aka tabbatar a kotu ya za a yi yuja'alu rahanan za a sanya shi ya zamo jingina idan mai kayan ya nemi haka dan kai daɗe ina da mota hakika ina da gida ina da kaza ina da kaza amma yanzu a yadda cikin damunan nan yake in na ce zan kadar da wannan kayan gaskiya karyarwa zan yi saboda haka yanzu ni na yadda ga kayan nawa ya rike jingina a hannun shi a ɗiba mun lokacin da zan ka kuɗi shi kenan dole za su saurare shi ba za a ce dole sai an karyar an biya ba tun da ya nemi a karɓi jingina yuji alurhanan sai a sanya kayan jingina wa bai'uha alaihi la yu'ajjalu ba za a gaggauta sai da wannan kayan tun da za a cutar da shi ne abin dubu ɗari ma yanzu ka fita wani abin dubu sittin ma yaka nema a rika ce ma hamsin saboda haka za a ɗebi kayan a ajiye su a matsayin jingina sai a ɗebi lokacin da zai ka kuɗi ko kuma lokacin da zai iya ƙoƙarin ya nemi mai siya in ya gama ya zo ya biya kuɗi a tsinaki amma ba za a gaggauta siyar mar da kaya ba to wa haƙuhu ma za ka an yi akara haƙƙin shi ma za ka tare da wannan jinginan in ya bayar haƙƙin shi ne an yi akara za a jinkirta mar wannan jinkirin ba a ƙayyade wa alƙali kwanaki ba kawai bi hasabil mali gwargwadon ainihin dukiyar limal ƙabi ya raga abin da alƙali yake gani ka alƙali sai ka duba ka ga yawan kuɗin kaga kwana nawa ya kamata a yanayin wannan mutumin a ce wannan kuɗi ya iya haɗo su sai ka ɗiba mar gwargwadon wannan lokacin in lokaci ya wuce bai kawo kan dole a siyar a biya mai kuɗi kuɗi shi walhamsi lilmuliddi wal muttahami to yau kuma mutumin da ya yi taurin kai wal muttahami kuma ana tuhuman shi duk mutum ɗaya ne ya yi taurin kai ya ƙi bayani kuma ana tuhuman ya ɓoye kuɗi ne don mun ji an ce kwan ne da daga london ya yi harkan kaza an ce an ganshi da daloli an ce kaza kaza an ce kaza an ce kaza ka gana tuhuman shi ko an yi an yi ya yi taurin kai to yanzu tsare shi ɗin zuwa yaushe ne ilal adai har sai ya biya kuɗin mutane au subutul adami ko kuma tabbatan talaucin shi ya bayyana sai an samu shaidu sun tabbatar da cewa hakika wani yayi asaran kaza asaran kaza a nan ne ya karye to wannan kan dole a fidda shi ko kuma ya biya kuɗi ko kuma ya zauna ya dawwama a kurkuku walaisa yunji min itiqadi kaji yace ba abin da zai tsirar da shi daga wannan ainihin tsarewan illa hamilun garimun lilmali ba wanda zai zo ya tsaya mu saurare shi wani lauyansa ne ya zo ya yi kaza ya mu ce za ka biya ba abin da zai tsirar da shi illa hamilun sai mai tsaya masa wanda zai biya ne garimun ilmani wanda zai biya dukiya wanda ya zo kan koma waye ya zo ya ce shi kenan yanzu abin da za a yi nawa ne kuɗi aka ce miliyan goma sai ka ce to yanzu a cire shi a saurare ni ni zan biya shi kenan dama kan kuɗi ake ne amma je ba kuɗi za ka biya ba ba wata hanyar da za a biya shi a cire shi ba tare da ya biya ba tunda shi ai in ka lura gani ne kuma mun ce menene mun ce madalul gani zulmun saboda haka ba za a saurara masa ba a nan muka kwana ko almulibi ne taurin kai taurin kan shi an san cewa ya yi harka ya yi kaza kaza ya gina gidan mai ya ne ya zo ya zauna ya yi bayanin dalla dalla ma ya aka yi taurin kai ya ki sannan kuma ana tuhumar cewa kuɗin nan yana nan yanzu a nan eh